الحمد لله رب العالمين الحمد لله ونقول الله تبارك وتعالى لما يملك داور don ci gaba da wannan karatu da littafin sahih bukhari muna fatan Allah ya mana mawafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana mawafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama musu da diya tsira da ne da lafiya Allah wasu inna mu da rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amin muna cikin kitabul jana'iz littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi janaza mamaci da sauransu za mu tashi sabon babi babu sabri inda sadmatul ula babu sabri inda sadmatul ula babu sabri wannan babi na magana akan hukunci ko matsayin yin haƙuri lokacin kilmar musiba ta farko lokacin farkon farkon musibar ta yi mufaja'a to a wannan lokacin shi ne lokacin da za a yi hakuri hakuri ya zamo ya amshi sunan sa na hakuri hakuri ya zamo ya amfana an ci ribar shi domin akwai lokacin da za a yi hakuri amma bai da bai da lada bai da riba saboda ni saboda an kai dole ce dole a hakura tunda baya da la'ayi to amma a karbi kaddara a rukumi abin da kyakkyawar karba a lokacin da musibar take gargariyarta to shi ne haƙuri wanda yake mai amfani wannan kalura babu sabri da musamman kula wani yake ne na wani hadisin da ya gabata ya ce a wancan hadisi da kan sallallahu alaihi wasallam ya ce inna masabru sani dai ke bi haƙurin da ake kira haƙuri haƙurin da ya karɓi sunan shi haƙuri haƙurin da yake da lada shi ne saboda da sabbatin guda والآن عمر رضي الله عنه نعم الإله ونعم الحلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقول الله وقول وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
وقال عمر رضي الله تعالى عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجي ما دلنا da waɗannan hannayen mahaure guda biyu ma'anar ihlali hannun mahaure biyu kasan mahaure da kifa biyu wannan hannu da wannan hannu to abinda za a auna ana son a ga sun yi daidai to wani hannun bai rinjaya wani hannun ba to da shi ake auna an fahimta wanda sai da kiransu idlali a lokacin da suka yi daidai wannan hannun bai wuce wannan hannun ba sai kira su idlali idlali to shi ne watan yake cewa watan kamar da ce shi ke cewa idlali ɗaukar wale ce kasu idlali idlali ɗaukar lokacin da sayyidina hasan da sayyidina husaini za su zo a wuya annabi sallallahu alaihi wannan ya sarko kawasa wannan ya yi kaho wannan ya yi kaho wannan suna kan wuya annabi sallallahu alaihi sai su yi kamar hannun ma'aurin biyu shine adilai na farko to wannan abin da sai dawo ke nufi da wannan ni'mal idlal ko ma dalla da waɗannan ma'aunai guda biyu ko hannun ma'auni biyu ma'ana abin da yake nufi kalmomin da mutum ya faɗi da sakamakon da wuri ta mara kauta a yaya shi ma da Allah su allazina idza asabatuhum musibatun wa ni'mal ilawat wa ni'mal ilawat muna fara shi wa ni'mal ilawat to shine ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi qalu inna lillahi za su ce in musiba ta same su za su ce mu mun tabbata mun yi imani daga Allah muke daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma kaga walillahi ma akhadha falahu ma a'ta kaga abinda bawa mu'mini a cikin amsa ke to sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sakamako sai ce ulaika alaihim salawatun من ربهم صلوات من ربهم ورحمة هذه كده كاجا ياتي إنا لله وإنا إليه راجعون يا كلمة بكو أكا ميسا وقودا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نمكن الله فصرش ودن دا إن مصيبة تسامي سوء za su ce daga Allah muke kuma zuwa ga Allah zamu koma to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika alaihim salawatu wadanda ke wannan wadanda ke wannan wannan sifa salawatu wata irin gafara daga ubangiji ta tabbata gare su wa rahma da kuma wata irin wani irin jin wata rahma daga ubangiji ta tabbata gare su hada salawatu min rabbihim wa rahma ta auni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ga abinda suka ce ga abinda aka yi musu sakamako to sannan sai Allah ya musu kare sai to shine kare sai na umar ke bayani akan shi ilawa shi kuma ilawa a wajen aure in an auna ma'auni hannayen ma'auni wannan an zuba mai kilo goma wannan ana zuba shi ma da ya auni kilo goma sai suka yi balan suka yi daidai har su yi daidai ko itlani ke to yana so ɗaya rija ɗaya to sai a kare ya kara ma hannu ɗaya to zai rija to wannan ƙarin da aka yi wanda ya rija da hannu ɗaya shi ne ilawa daga cikin kusurin da aka masa ilawa kaga su abin da suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya musu sakamo ko da ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma kaza samu illahi sai ka ce wa ulaika humul muhtadun to karin da Allah tabaraka wataala ya yi musu na shiriya to shine da mu ilawa kari akan wannan illali abinda suka ce da sakamakon da Allah ya musu da kuma kari wanda Allah ya musu wanda ya rijaye wato aikin su to shine sai na Umar ke cewa ni'mal idlani ونعم العلاج ومنين يجي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ومن مطابقة كاونا آية دولنا التحليل da imamu al-bukhari wanda na sinda umaru wanda imamu bukhari ya kawo me mutabaka shi mutabaka shi watan yana nuna haƙurin masu haƙuri haƙurin masu haƙuri kuma haƙurin nan wanda ke amfani wanda za a samu wannan gajiya da sakamako har da ƙari to sai haƙurin da aka yi inda salmatu kula haƙurin da aka yi inda salmatu kula lokacin kilmar musiba farkonta ba sai ta sarare ba wanda haƙuri ya zama dole kenan dan mutum ya zama kullum cikin bakin ciki ba zai zama ba ya ya ya zai gaji ya bari to ba a san wanda sai da aka gaji aka bari a a yi dai mai amfani wanda lokacin faruwar musibar to a lokacin in aka yi hakuri aka mayar wa Allah al'amari aka yadda da iko ne na Allah walillahi ma a'ta fa falillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta in mutum imani da haka to lokacin zai samu sakamakon da wato nake nufi ba wani kawai da mutum musiba ta same shi ba sai zamo ya samu lafiya ba haka ba ne to in haka ne bayan duk irin musiba da za ta same tana zama kafiri ba mutuwa ba da shi ba kafiri ana mai mutuwa ba ciwo ba kafiri ma na mai ciwo yana ciwo sannan ba hasara ba yana hasarar da dukiya shi bakar da to me ke sa a samu lada mutum ya samu lada yadda ya karbi musiba yadda ya karbe ta ya yi karbe ta ya karbe ta da imani ya karbe ka da cikakken itikadi zuciyarsa ba ta kare ba ba ta canza ba itikadi da tsakanin da Allah bai canza ba ya dauka Allah da ya bashi da ya karba to yadda niyya ita Allah ya wanda ita kaga ba mujarradin ita musibar ba da an jira mutum da musiba shi kenan sai ya samu ladan ciki a'a yaya ya karbe ta ya fuskance ta in ya fuskance ta da kyakkyawan fuska da imani da mai da al'amura ga Allah a to shi kenan wannan lokacin da wannan hakuri zai amfani shi to
وقوله تعالى واستقيموا وقوله تعالى إذا تنسى مدوك تنسلك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقوله تعالى إن أنكر الكاشد رفعا تزيد أدفيني أكن كرات باب الصبر عند الصدمة الأولى أما يكرم كرات أدفي باب الصبر عند الصدمة الأولى to wa qawlihi ta'ala babu sabri inda sadmatul ula to wa qawlihi ta'ala amma in ka ji an ce wa qawluhu ta'ala to can an yi mababu tanwini ne taqdiruhu hadha babun as-sabr inda sadmatul ula wa qawluhu ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa lil-khashi'in hakana wannan babi na magana akan zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa musta'in ku nemi taimako nan inda kuka sa gaba da sabri da yin hakuri in musiba ta samu to ku nemi taimako da yin haka sannan kuma in jarrabawa ta zo ko wace iri ce to ku nemi wato kowane nau'in bala'i to ku nemi taimakon Allah menene ta wace hanya Allah zai taimake ku akan wannan musiba akan wannan jarrabawa to ku saboda da hakuri in an yi hakuri Allah zai taimake ku in kun yi hakuri Allah zai taimake ku akan wannan musiba ko bi girmanta domin yana ta inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum da ghairi hisabi Allah yana ba masu hakuri lada babu lissafi sai dai kawai a yi turawa sai dai a yi turawa wasala sannan kuma da wato sallah sallah tana daga cikin abin da ke yaye musiba wanda ke yaye musiba musamman abin da ya yi zuciya duk halin da zuciya take na rikici da zaran al'amura sun lalace to mazan da aka san musalla yanzu da aka san musalla sannan karatun qur'ani sannan sauran afkarai to su ne waɗanda suke magunguna na waɗannan musibu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ta wasta'inu bis-sabri ku nemi taimako akan dukkan wata jarrabawa da musibar da ta same ku bis-sabri da yin hakuri was-salati da yin sallah wa innaha lakabiratun haqiqa ita sallah lakabiratun tana da girma tana da girma yace illa al-fashiyin kaga da yace wa innaha lakabiratun kuma abubuwa duniya ta fada as-sabru was-salah hakuri da sallah to saboda fifikon sallar a kan shi wanda ita kan shi in an diba ta wata fuska ma ita kanta sallar ta kushe shi ta kushe hakuri domin cikin sallah akwai hakuri komai zafi sai ka je ka sallah ba a cewa lokacin zafi an ɗauke sallah komai sanyi sai an je an yi sallah ba a cewa in sanyi ya kama an ɗauke sallah komai damana ba a cewa in damana ta kama ko da daɗi ko ba daɗi sai ka ji ai kowane hali ake ciki to kaga akwai sai ai ta hakuri jiki na karkarwa ana lulluwa da bargo amma a ce a aje bargon nan a yanzu a jinjika gaɓuɓɓan nan wanda ruwa ko so gani shi ba a yi saboda halin da ake ciki na sanyi amma sai an taɓa shi sai an yi azalla sannan a je a sallah kaga wannan sai hakuri to kaga cikin da ita kanta akwai akwai hakuri sallah don haka da aka tashi sai aka ce wa innaha ba a ce wa innahuma ba da haƙuri da sallar sai ba a ce sai aka ce wa innaha da kabiratun illa al tashin irin wannan usulubi yake da cikin alqur'ani da yawa irin wannan ne ya kiri zunin zahaba ya kiri zunin zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha wala yunfiqunaha ba ce wala yunfiqunahuma ba
illa alal khashi'in sai ga waɗanda suke masu tsoron Allah masu khushu'i to
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت انسا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الصبر عند السنة الأولى محمد بن بشار يا من قدمه يجي حدثنا غندر غندر يا من قدمه قال يجي حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج يا من قدمه عن ثابت يا تكون ثابت فلاني almajirin a rasulun malikin ne rabin Allah ta'ala shi ne sabit din nan wannan da mai karaman nan bayan an sa shi cikin kabari aka je na magana aka je na magana yana cewa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi an sa cikin kabari mai ba da labari ya ce ina daga cikin waɗanda ka sa cikin kabari bayan mun sa cikin kabari mun daidaita shi muka je na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami anasa رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى يجي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجي الصبر حقولي سيعرفني يجي حقولي ولا الإسلام لا لا حقولي wanda ya karbi sunan shi na haƙuri haƙuri wanda yake da lada shi ne asabur da sallatin kula haƙurin nan wanda aka yi lokacin kilmar musiba ta farko lokacin da musibar ta kilme mutum ta bugi mutum farkon bugu to lokacin ake so ya zama ya karbi abu ya bai da al'amarin ga Allah kada a yi shi yana maganganu waɗanda suke na sakin layi ka a gan shi yana wasu ayyuka waɗanda suke na sakin layi waɗanda ba su dace da mutuncin mai imani ba bai dace da mai imani ba wanda ya san komi na Allah ne Allah komi na shi kuma ya karbi abin shi to dai ya karbi abin shi to sai ne kaga wanda ya san haka ya yi imani da haka to hankalin shi bai ruwa da shi ya rika maganganun da zai saki layi ko yi ayyukan da zai saki layi irin ke da aljihu ke da tufafi marin fuska ɗiban ka za a rika watsawa kaga wannan aiki ne wanda bai dace da mai imani ba bai dace da mai imani ko kuma maganganun لفظ الإمام الغزالي للإيمان
باب النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحظوظون باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنا بك لمحزون wannan babi imam bukhari ya aka dashi domin ya kawo zancen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa inna bika لمحزونون إنا حقيقه لمحزونون ما سدى الله دبنجين شكي بك أبي فرعتك دربوا لله إبراهيم dan annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ya shiga zuciya sosai ya shiga zuciya sosai da annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sabani a cikin wata muddin rayuwarsa wasu ce ya kashe wata biyu ko sun ce kwanan shi saba'in duniya ko suka ce watan shi goma sha takwas duk wasu sun ce bai shekara ba wasu sun ce watanni ne wasu sun ce wata takwas wasu sun ce wata goma sha wata goma sha takwas ya yi shekara da wata shida to duka dai a kan sabani to lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji inda ake shayar da shi inda aka kai shi reno mazalla dama yana zuwa ya ziyarce shi ko yana lafiya da mazalla na zuwa ya ziyarce shi ya ziyarce shi ya dauke shi ya sumbance shi ya mishi wasa sannan ya aje shi na wajen mai shayar da shi to shi ne bai da lafiya mazalla sassan da je diba shi to a lokacin ne mazalla sassan ne ke bakar haka ya ce inna bika da mahzunun to sai ban bukari ya yi wa wannan babin gardama da wannan hadisi wannan bangare na hadisi وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمق تدمق العين ويهزم القلب وقال بن عمر رضي الله تدمع العين ويحصل قلبه امام البخاري رحمه الله يجي عبد الله بن عمر ياتي عبد الله بن عمر ياتي to wannan hadisi kaga da imam bukhari ya kawo shi kaga tarihi ba islami bai kawo islami shi ba hadisa kan abdullahi bin muhammad to nan gaba imam bukhari ne kawo shi saboda an gaba da tuka bari kawo islami da shi kamar da aka sani da malamai sun bibiye talibatun bukhari talibatun imam bukhari an bibiye su lafiya da su in ka dubi kawo islami ba kawai ya jaso ya faɗi to wataƙila can baya ya faɗi islamin don haka yanzu sai zan mai da bukata ko kuma nan gaba zai kawo islamin don haka sai ya wadatu ya wadatu da kawo islamin sai kawo shi mu'allama ko kuma wani littafi mutabari wani malami mutabari ya faɗi wannan ya kawo islamin kuma shi kuma muslim ya kawo shi islamin shi ko ibn abi shayba ya kawo shi ko wani daga cikin mutabari wa'inda ake kisnasu a malaman hadisi sun kawo shi kuma an bibiyo ce isnadin an ga garwe ki ala shartin bukhari a bisa shartin bukhari da muslim to haka ne za ka ga imam bukhari ya jare ki to to saboda haka sai ya ce abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma an alladhi ya tafu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah na cewa tadma'u al-ainu idanun suna hawaye in abin da zai sa su hawaye ya samu wa yahzamu alqalbu kuma zuciya tana bakin ciki in abin da zai sa kai bakin cikin ya samu Ka ga ma'ana in an yi bakin ciki don rabuwa da wani abu babu komi in an yi hawaye don rabuwa da wani abu babu komi wannan babu komi menene ke da laifi kuka wanda zai haɗu wanda za a gwamaye tare da kowa sauki ke da ko kuma aiki wanda zara ba zai da shi ba kamar kece aljihu kece tufafi ɗiban ƙasa na watsawa ne suke da birkida ga ƙasar wani yoni ya wata na lalace to duk wanda ba su ne kawai ya da su
حدثنا عبد بن عبد العزيز حدثنا يحيى بن حسان حدثنا قريش وهو بن عيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف على العين وكان سكرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يهرب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحظوظون رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم على ابي سيد القيم وكان بئرا لابراهيم عليه السلام فاخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم تضربان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وانت يا رسول الله فقال يا ابن عوف يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتباها بأخرى فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وانا الحديث حسن بن عبد العزيز يا ذا الإمام البخاري يجي حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان يا ذا قال حدثنا قريش يجي قريش يا ذا هو ابن حيان شين ابن حيان عن ثابت يا ذا ثابت الفلاني عن انس يا ذا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يدالا ثبت قريش ياجي دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سليم mun shiga wajen tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen abi sayyid shine al-tayyib wa kana bi irbi ibrahim alaihi salam shi wadan abu sayyid din nan ya zama zikran mijin mai shayar da sayyidina ibrahim abinda asiru mijin mai shayarwa ita murdi adam mai shayarwa to mijinta sunan shi zikir amma kuma tare da haka aka yi istimali wannan lafazi ita kanta mai shayarwa aka ce mata zikir mai shayarwa to nan wa kana zikran li ibrahim alayhi salam ya zamo mijin mai shayar da wato sayyidina ibrahim ne alayhi salam fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibrahim fa qabbala maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya dauki sayyidina ibrahim ya subance shi wa shammahu ya shashake shi haka saboda tsallin bege sun da salla alaihi ba da zalika sannan sai muka shiga wajen shi bayan haka ma'ana sai muka ɗan hito da muka hito sai muka koma da muka koma a lokacin wa ibrahimu ya judu binafsi a lokacin sayyidina ibrahimu alaihi salamu ya judu binafsihi ma'ana yana baiwa da ran shi ma'anar baiwa numfashin shi yana tafiya na dawo shi ne judu kasan wanda ya baiwa wannan kamar ta fuskan majazi ne ya judu bi nafsi yanzu kaga wanda zai bada ba ya fito da shi ke ko in ya fito da shi sai ya fitar da shi kaga ya rabu da shi kenan to haka yake turo numfashi kamar ya rabu da shi sannan ya dawo kaga numfashin na tafiya yana dawo yana tafiya yana dawo ciwon ya yi tsanani shine ma'anar ya judu bi nafsihi فجعلت عينا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم تزرفان sai idanu biyu na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam sai suka haɗu tazrifani suna kwararar da hawaye take sai hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam sar sar suna ta zuba saboda ganin abinda halin dan nan nashi yake ciki Allahu akbar fa qala abdurrahman ibn auf عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيدي وعنه يا رسول الله حدث يا رسول الله أي من دوكا سر معنى كنا من دوكا سيدي وسو معنى كنا ko kuma a ya ga abin ya zamba ko bai saba gani annabi sallallahu alaihi ya haka ba da haka sai ya ce wa anta ya rasulullah wa anta ya rasulullah fa qala sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ibn Auf ya Abdurrahman ibn Auf kenan innaha rahma innaha rahma ai wannan abin da ka gani to sai wannan hawaye da ka gani na zuba ba raki bane kamar yadda kake tunani ba razani bane kamar yadda kake tunani wasu daga malamai sun fassara haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam amsar da ya bani tana karanta da haka cewa watan innaha rahma tausayi jin kai ne tausayi ثم أخبرها بأخرى صلى الله عليه وسلم يميم ولن زنجا بأخرى وتزنج ورسلت أتبعها لدين الله لبرجي wannan magana ta yabna wa innaha rahma wannan zancen to kuma sai manzo Allah ta zai sake biyan ma wannan kalmar da wata kalma me kalmar da sake biya sai ce innal ayna tadma'u wal qalbu yahzan idaniya tana hawaye kuma zuciya in an in an aikata ko ta sadu da abin da zai saka hawaye ko yanayi ya ba da hawaye wal qalbu yahzan kuma zuciya tana damuwa da bakin ciki wasu ne ba nan sun ba ba ba da kura wasu suka ce hawayen ne a tuba a kura wannan ma da turaman na wakil ya gani sai kuma suka sake zuwa sarar sarar da gamba saboda ta yi sarar النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نقول إلا ما يرضى ربنا أما هذه المشكلة دعوة دمج ciki ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da ubangiji zai yi da abin ba za mu faɗi wata kalma ba wanda Allah ya yi da ita ba wanda za ta kauce da shari'a ba za mu yi wani aiki wanda ya kauce da shari'a a wata riwaya za a ga wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma wannan wala naqulu illa ma yarda rabbuna yarda rabbuna wanda da rabbina لازم ربيع ربيع ربنا وبيجمو دائرة قل كما أرضاء يرضي وتبعي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا تشيكم وانا فلا تشيكم في أبين دع وبيجمو أبين الذي يملك ويملك وإنا بفراقك يا إبراهيم منزول وإنا حقيقة لمحزونون ما صدى مواد بكين شكي مكين بفراقك تسبب الرواد يا ابراهيم يا ابراهيم رواه موسى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وان الحديث موسى بن اسماعيل سبوسكي wancan da yake cewa حدثنا اسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل اي كنشي هذا مش مهم يا سيدي to shi musu ismail da abu nabi din nan wanda ya saba bai da gare shi to shi ne ce ya kawo musa musa bin ismail da abu nabi ya rawaito da hadisi an sulaiman bin mughira daga sulaiman bin mughira an thabit daga thabit bin qurani an anas radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ma tarihi to ina isnadin shi ko yaya fuskar wasu ne sa yace imamul baihaqi a cikin dalailul dubur ya muslim wannan hadisi ya muslim wannan riwaya babul buka'i inda al-marid
babul buka'i inda al-marid babul buka'i inda al-marid wannan babi na buka'i rashin watan kuka inda al-marid wannan babi me matsayin shi me matsayin kuka a wajen marar lafiya حدثنا أخبره عن ابن وهب قال أخبرني أمر عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما دخل عليه ووجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يؤذب بدمع العين ولا بأذن القلب ولكن يؤذب بآباء وأشار إلى لسانه أو يرحمه فإن الميت يؤذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه العصا ويرمي بالهزارة ويعزم بالتراب
حدثنا أكبر عن ابن وهب قال أخبرني أمر عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم فلما دخل عليهم فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحضن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يقدر ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب فيه بالأذى ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب wannan hadisi asbabu ya zama da mu imam bukhari da ibn wahb daga abdullah ibn wahb qala jabbarni amru yace amru ya zantar da mu amru ya zantar da mu an sa'id shi kuma da an sa'id ibn harith shi kuma daga yusuf sa'id ibn harith al-ansari shi kuma daga abdullah ibn umar yadda Allah tabbata da zantar da قال أبن عبد الله بن عمر يجي اشتكى سعد بن عبادة شكوى wata rana sa'ad bin ubada wasan ya kama da rashin lafiya in an tuna wannan shakwa da ishtaka wasan ana fasara shi da marika da rashin lafiya sa'ad bin ubada ya fama da rashin lafiya fa ataba nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya'udu annabi sallallahu ta'ala sallam sai ya zo yin shi gaisuwa irin mara lafiya shine riyadatul marid ya'udu مع عبد الرحمن بن عوف cikin rakiyar Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum da dana da Mas'ud فلما دخل عليه لوكتين من الله صلى الله عليه وسلم يشك عليه وجد سعد بن عبادة فوجده في غاشية أهله سيسا ميش أسكت الزمن كامش معنى الغاشية waɗanda suka taru wajen shi sun kewaye kamar da ake kewaye mara lafiya da yan uwane da iyalan shi da masoya in an taɓa rusa a yi kewaye in ka gano yake ka ga kewaye gaba in ka shi fita yake ka ga kewaye su fita wanda shi ne ba shi ya shi ne dandano waɗanda suka taru wajen shi wanda suka kewaye wajen shi faƙala sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ce ba kama ya cika ne ya yi wufati ne qalu la ya rasulullah suka ce a'a ba yi wufati ba ya rasulullah saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mun Allah ya yi kuka da ya ga sa'adun ba da halin da yake فلما رأى القوم بكاء النبي وشد ثورا صحابي والمسلمون سكا جدي ولكي والصحابي duk da baki daya duk wanda ke wani da bace da nan duk sabai ma'ana da waɗanda maza Allah ya rubu su da waɗanda ya kar a wurin to su ne su ne ma'ana da waɗanda ya rubu da sauran su waɗanda su ne a sama su ne aka haɗa wajen ƙaunin ke falon ma alƙaunin koka annabi lokacin da mutane suka kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kawai su ba kowa sai ta kuka فقال مدرس ألا تسمعون إرضاكم جيد إن الله لا يؤذن بدمع العين ولا بحسن القلب حقيقة ربي تبارك وتعالى في أذى سوى بدمع العين لسبب هوى يجيب da amfanar da hawaye da ke ido Allah bai yarda zawa wanda yi wanda aka yi bari in mamaci ne kuma da lafiya to wala da wani tsaye kuma da damuwa kuma ta cikin zuciya Allah bai azabtarwa da wannan wala bi zini fa yuzibu biha yana azabtarwa ne da wannan wa ashara ila lisani sai ya nuni ila lisani zuwa harshen sa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ka ga wannan shi ke sa ayi azaba domin zai faɗi wasu lafussa waɗanda ba za su yarda da Allah ba zai faɗi lafuzan da za su kusatar da wani su bada ko ta'ala zai faɗi wasu lafuzan da za su fitar da shi daga da'ira ta ahadun layi to wannan to walakin yu'adhabu yu'adhibu bi hada Allah tabaraka wa ta'ala na azabta wa bi hada da wannan wa shara ila lisani aw yarhamu aw yarhamu ko kuma intiqashi yu'adhibu bi hada kenan auyar hamu bilhari kuma zai kuma yana jin kai da wannan don in ya faɗi kalmomin da Allah ke so sai Allah ce tuna mai rahama shi wanda ya faɗi kalmomin a mai rahama shi wanda aka faɗa don shi mamacin ko masu mara lafiyar Allah zai mai rahama kaga Allah ya jin kai da mai bilhari da wannan za ka kuka ce auyar hamu wata turmudi wannan dai ko dai ya jawo bala'i ko ya rahama Allah ya azabtar da shi ya azabtar da sababin shi in an amfani an yi amfani da shi aka yi wasu lafuzan da Allah bai da su ba
ko na kafirci ko kuma wanda suke da yin na sakamakon ko kuma irawa wasu kuma suka ce audin bai ma na hajjaji wato za a wannan da shi ne Allah ke azabtawa auren hamu yana nan cikin azabar auren hamu har lokacin da Allah zai jikin shi jikin shi saboda shi mai imani bai da wani cikin wuta bai da wani cikin wuta sai dai ya yi wucin gadi wucin gadi ko na minti ɗaya ne kaskanci ne kuma azabar ce mai wadda Allah ya kare mai kiyaye saboda haka sai ka ce yana nan ana mai azabu aw yurham aw yarham har Allah watan ya ji kansa har lokaci ya yi da wanda Allah zai yi shi da shi da wutar gari kaga an san sunan ba haka la aburu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdi uqba aw amdi uqba kaga aw man hasan فأقول سكتين ونفسي كل ما تتميت وإن الميت يؤخذ ببكاء أهله عليه وإن الميت سندي ممشي أنا صلى الله عليه وسلم أنا أغرب تتشي لسبب ينقوكاي يا ليش عليه أكيد إن أتلا لولا حديث يا كباتا da irin yadda malamai suka fahimce shi da kuma fuskokin sabanin sabai akan wannan hadisi da wa'innan ne ke yi wa bi buka da ahlihi عليه وكان عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر يزال تبت قريش يا زمو يزرق فيه بالأسى ينا دوكا بالأسى دسنا فيه دسببين إنه من دوكا لو يريد أن يدرس دسببين كاغا فيه سببية في سببية لأن في معاني قرود الجنة ففي من المعنى abin da sababi kuma da aka zuwa zuwa ma'anar sababi tana zuwa da ma'anar yau tana zuwa da ma'anar sababi da aka yi cewa fi wa an yi bayyana da sababa da jini lafiya fi wa an yi bayyana da sababa fi takar zulu da ma'anar sababi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dakhala imra'atun annara fi hirratin la hiya adabatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashyati al-ard wata mata ta shiga wuta fi hirrati ai bi sababi hirrati ta dalilin wata tamba da irin wannan ne sai da umar ya zama ya tsiriku yana ruku da sanda fihi a cikin ko da sababin wannan kukan da kururuwa wayar bibiyar hijara wasu kuma ya ce su da duwatsu in yi mutu wannan dan su bari ويحذي بالتراب وزيدي بالترباية واتم بدوس يشو kamar can wancan hadisi na jini nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fahfu fi afwahi da turab ka wata kasa ma ka wata kasa a bakunan su mutane shi to irin shi aka ce ko da zai zama kuma shara ce zuwa ga wancan aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wani jiya to shine wa yahdi bi turab sai da umur yana ratsa wa bi turab da turbaya shi ma fihi ta sanadiyar wannan kukan